لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ƙaddara numfashinmu zuwa wannan safiya ta ranar talata ashirin da takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da alkamis ta ƙarshe a cikin wannan abin talata ta ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka kuma sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida alhamdulillah masallaci na hajj abubakar ali da ke na anguwar ɗan kawo a majalisi da nisa'u suna suke gabatarwa reshen ƙaramar hukumar katago da addinin musulunci to muna fatan allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wa muna roƙon allah ya yawaita alkhairi a cikin al'ummar mu mazan su da matan su manya da ƙanana. Mahimmancin ilimin mata Sai da an ce ilimi wani abu ne wadda ya shafi kowane janibi na rayuwa, ba shi da ɓangare na addini ko na boko in muka lura a wannan zamani tun ma tale-tale rayuwa ba ta tafiya tare da jahilci dole kowane abu sai na tafiya tattare da ilimi yadda aka wajabta wa maza neman ilimi haka wajabta wa mata neman ilimi ilimi na farko da yawa ilimin sanin wane ne Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne ɗan ba mataki na farko a rayuwa wanda idan ka fahimce shi to rayuwarka za ta gudana bisa abin da Allah maɗaukakin sarki yake so Allah neman ilimin addini da rayuwa da babu bambanci tsakanin mace da namiji. Gobe alkiyama, aljannar da maza za su shiga, akwai bambanci da aljannar da mata za su shiga? Babu. Aljannar da maza suke wawa, ita mata suke fatan su shiga. Don haka sai zama a wurin aiki, a wurin ilimi da za a nemi sanin aljannar to ya san Allah ya nemi ilimin da zai kai shi da tsira mace min babu aula ita ma hakan kun ga a jahannama in mace ta shiga ba mijin aure a jahannama ko da mijinta suka shiga kuwa ta shiga aljanna ba ta shiga ba shi yana da matar da zai aura to kun ga misali wannan aljannar da Allah ya faɗa mana ba a samun ta sai bayan abubuwa guda biyu sun wakana sannan ake samun aljanna innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan Allah ya ce lalle wanda suka yi imani anan sai mu dau gaba ta farko imani wa amilus salihati suka aikata aiki na kwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzulan Allah ya ce aljannar firdausi za ta zama masauki a gare su masauki in ka je lahira masaukinka da zai zama shine aljanna to ya ake samun aljanna na farko sai ka yi imani da Allah na biyu sai ka aikata aiki na gari aiki na kwarai irin wanda yake kaiwa ga aljanna na uku sannan a ma sakayya da aljanna to anan ilimi na farko da ya wajaba kan ɗan adam da Allah ya ce fa'alam أنه لا إله إلا هو الله يتفعلم كسني يد شاني يكي لا إله باب أبن بوتا وادا قسكيا إلا هو فاتشي وأكي نفيد هو أي إلا الله تونن أتكم مقدر مهمة إليه da yake wuyan mace a yau muna ɗauka yin an ce ilimi mahimmancinsa a mace to muna ƙaddara yadda aka ɗauko yayin kowa sai ya yi digiri to wannan ake magana yadda aka ɗau yayin digirin ma an fara wuce shi sai an yi masters har an fara yayin lanƙe phd a cikin gidaje a kafaɗin mata daktawance daktawance daktawance to wannan ilimin in an bi tsarin da shari'a ta zayyana da ƙa'idoji da dokokin musulunci bai zama wajibi ba amma wanne ne in ka je lahira za a tambaye ka wanne ne zai ma sanadin tafiya lahira lafiya kalau wanne ne zai ma sanadin tsira duk ilimin rayuwa da kake da shi in ba ilimin addini za a ganka bar watsai to ilimi na farko shine sanin Allah shi shi kadai anan sai ka koma sanin ma'anar la ilaha illallah la ilaha illallah a ƙa'ida wannan ilimi ne na farko da sai kowa ya santa ciki da bai ta yadda yanzu in za a rufe masallacin nan da ƙofofi da wundo a bar ƙofa ƙwaya ɗaya a ce an zo da mota titiri kowace jaka miliyan goma ne sai ka yi bayani a kan la'ilaha illallah kuma da hausa za ka tafi da miliyan goma kowa zai ɗauke ta kowa zai ɗauke ta to me ake jira me aka zo yi duniyar me ake nema tuwo ko zaman aure kawai a haifi ‘ya'ya to mu gane me ya kawo mu duniya me ya dalilin zuwan mu duniya wa zai faɗa mu me dalilin kawo mu mu zauna mu rayu a nan zuwa ajalin da Allah ya rubuta me dalili eh mu bauta wa Allah to ta ya za mu bauta masa kamar ra'aitan nasa yadda naga a gidanmu ana yi na fata kuna fahimta ta bayan da naga a gidanmu ana yi ba sai yanda Allah ya tsara to wannan ne rayuwar za ta gudana kalmar la ilaha illallah idan ka ɗaula da take farko tana kore abu ne a ce ma babu shi la kalmar ilahu yana nufin abun bauta wanda ake bauta masa in ka tsaya kan kalmar iya la ilaha babu abin bauta har abada gaba ɗaya duk duniya ba abin bauta ba abin da ya cancanta a bauta mar in ka tsaya iya nan ma'anar kenan sai ka yi togiya sai ka ƙara gaba in ka ce illa sai dai da aka ka kore duk wani abin bauta a ƙasan nan akwai wadda suke bautar Allah kamar mu akwai wanda su Allah nasu ma guda nawa ne guda uku sai ce ma Allah Allah annabi Isa Allah nana Maryamu Allah subhanallah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabir na ga wata da take tambaya tace to idan nana Maryamu ita ne ita Allah ce kuma ta haifi Allah subhanallah to waye uban Allah kuga tambayar amsar a fili take abu ne da bai daidai da kwakwalwa ba aha ba abin bautawa da gaskiya illa sai dai to saiwa sai ka ce Allahu sai Allah wani Allahn Allahn da yake saman bakwai saboda wasu suna cewa Allah yana ko'i. Ake dawowa, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh wanda yake tabbatar ma Allah yana sama. Inna rabbakum lalle ubangijinku wanda ya halice ku, wanda ya rene ku, wanda ya azurta ku, wanda ya baku lafiya wanda ya kanun fashinku zuwa wannan lokaci wanda ya halicci sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai fi sittati ayyamin Allah ya yi wannan halittar ya gama a tsawon kwanaki guda shida sun mastawa alal arsh sannan Allah sai daidaita akan al'arshinsa to wannan da Allah cire ikon nan Allah madaukakin sarki da ya halicci sammai da ƙasai sai bayyana mana ya daidaita a sama to wannan Allah shi ne abun bauta ƙwaya ɗaya to in an ce bauta me ake nufi da bautar Allah iya sallah ko kuma da azumi da sallah da hajji da zakka a iya wa'yannan ibada ta ƙare to ibada wannan wani ɓangare ne mai girma a ibada amma ita ibada ita ibada malaman tauhidi sun ce ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al ibada gama garin suna ne na duk abin da Allah ya yadda da shi kuma Allah yake so in dai abin Allah ya yadda da shi kuma Allah yana son wannan abin to sunansa ibada shine abin da in kai za a baka lada kamar me ku bani misalin ibada kamar guda 300 na'am ba sallah ba azumi ba zakka ba haji in kun gane ta'arifin ibada abin da Allah ya yarda da shi kuma yake so ya amsa sunan ibada kamar mai sada zumunci wadda ka sadar masa da zumunci to anan ne za mu ga mahimmancin ilimin macen zai fito an mata rashin lafiya naje an mata aihuwa naje an yi kaciya a yaro naje an musu sabon gida naje ha kawai na tambaya na je ziyara har sau goma sha biyu ita ba ta taɓa zuwa ko sau ɗaya ba to shin zan ci gaba da zuwa ko zan daina ainihin yanzu ba su ne ba masu amsa ce damuwata ba wannan tsaye-tsayen ne ni kwata-kwata ba na su kai ba ok tambaya ne ko? na'am za kuma misalin ibada ne ba ni ɗan yi ta surutu ba za mu tafi tare ne an ce min zumunci ko shin wanda ya je ya je ya je ya je ba a zomar ziyara ba shin zai ƙara zuwa ko zuwansa rashin zuciya ne ko zai ci gaba da zuwa zai ci gaba da zuwa me yasa to ku saurara ku ji Allah ya faɗa mana ita ziyara manzala ya mana bayani shi zumunci wata halitta ce da Allah ya halicce ta kuma tana rataye a jikin al'arshin Allah maɗaukakin sarki zumunci halitta ce tana saman bakwai a ɗamfare da al'arshin Allah maɗaukakin sarki tana yin addu'a kullum tana ya Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ka sadar da shi ya Allah duk wanda ya katse ni Allah ka katse shi ga barin rahamarka wannan zumunci ne yake addu'a kuma yana nan jikin al'arshin Allah maɗaukakin sarki sannan a suratul baƙara sai Allah ya faɗa mana cewa wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa'anda suke sadar da abinda Allah yayi umarni a sadar to me abinda Allah ya umarni a sadar shine zumunci ba ruwanka da naje ba zo min ba ba ruwanka da na damu da wance bata damu da ni ba kai kana aikin lada ne ita kuma tana tauye wa kanta lada na fata kuna fahimta ta to kun ga kuma misali daya a ibada ko to kuma misali na biyu wannan kowa ya san shi ku yi hakuri na lungu-lungu za ku ebo mun ba na titi-titi na filin na sadaka hawa malama sananniya ce agwazon sadaka ibada ne to bari dan karɓa abin da aka samu kawai kyakkyawar mu'amala to almuhim zan ma canja layi mahimmancin ilimi shi ya ba mu damar taruwa a ƙarƙashin wannan rumfar. Kun gane? Eh? Shekara hudu da ta wuce, Ramadana hudu da ya wuce, wannan masallacin filin da aka gina shi filin ƙwallo ne. Ba su wucewa sun sani, ƙwallo ake yi a nan. Samari kitika-kitika sun sha gajeren wando ana ta dadare a kan ƙasar Allah. Yau ta ya canja ya koma ya zama masallaci. Namiji ne ya gina, eh gwamnati ne ta gina alhaji ne ya gina wa ya gina hajiya ce ta gina a dalilin mai sai Allah ya faɗi man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah gida a nan duniya Allah ya yi alkawari zai gina masa gida a aljanna shida in an hada da la'asar goma in an hada da magariba sha uku in an hada da isha sha bakwai kullum abin da kake sallata kenan raka a goma sha bakwai da ka za ka yi fatiha sau goma sha bakwai ruku'u sau goma sha bakwai za ka yi sujjada sau talatin da hudu a kulla yaumi shi yasa Allah ya kira fatiha da saba'ul masani walaƙadi atainaka saba'an min almasani wal ƙur'an al'azim da suka faɗa annabi sallallahu alaihi wannan masu kuɗi sun tafi da lada in za a yi sallah mu yi tare in za a yi azumi mu yi tare in za a yi kaza mu yi tare sai zama su da suke da kuɗi suke da dukiya suna taimakon addini da wannan dukiyar wanda mu ba ma yi a ba mu abin da za mu je mu ma mu yi wanda zai cike mana gurbin abin da masu kuɗi suka yi da kuɗinsu sai aka biyo sahabbai tasbihi subhanallah walhamdulillah manzo Allah ya ce su je suna tasbihi da masu kuɗi suka ji labari sai suka je su ma suka kama tasbihi irin wanda talakawa suke yi sai suka sake dawa su talakawa gun annabin tsira suka ce wayannan fa abin da ka bamu na tasbihin su ma sun je suna yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ai ku yi hakuri wannan Allah ne ba su wannan falalar kowa ya tsaya a matsayinsa ana abin da nake so ku gane iyaye mata wallahi in kuka yi wasa matan masu kuɗi za su riga matar talar shiga aljanna ita shinkafar ba telan ta ci ba ‘yar kwali ta ci’ mai sunan mai tsadan nan ne arama basmatic ita ta ci ina fatan kuna fahimta ta tumatir ɗinta na miya ba wanda aka kawo daga jama'ara ko daga melan dike ba ne ita daga shago daga supermarket aka kawo mata tumatir kazatta ba ta hausa ba ne ta turawa ne ita ma ba wanda ta tsufa tana yin kwai ba matashiyar kaza mai laushi wanda aka yi ta dan nama ta kwana a lantarki ta kwana a AC ta kwana a katifa mai sufurin kuma da gari ya waye za ta fita ta sa dogon hijabi ta lullufa jikinta ke baki ci ba baki koshi ba tunanin zaki burge duniya washe gari kin fita da tsirara saboda kina tunanin burgewa kaga bambancin ilimi da me da jahilci to iyaye mata muhimmancin ilimin mace shine na farko yana gyara kanta yana gyarawa kanta kar ku ji na ce yana gyara kanta ku tsammaci wannan gyaran shirman shaye-shayen kwaya da mata suke yi ba wannan shaye-shayen ake magana ba ba ya zancen gyaran jiki ba shi jikin ɗan adam wannan da kuka gani hanaye da gangan jiki da ƙafafu human body ya kunshi abu guda biyu ne kun ga yanzu ka gama matasa sun ɗan wanka sai a ce kai wance tana da kyau kai wance ta iya kallo wance ta iya kaza wannan kyawun nata na iya ina na gangar jiki amma kyan wanne ake nema farko zuciya shi yasa mai hankali ba halitta yake fara kalla ba tarbiyyar ta yake fara kalla tarbiyyar ta kuma tana da alaka da ilimi ilimin kuma yana da alaƙa da ilimin wa na farko ba iliminta ba ilimin ma'aifiyarta shi ne masu magana suke cewa al'ummu madarasatun ita uwa tamkar jami'a ce ba fakultin da babu a cikinta ba kos ɗin da babu a cikinta idan a adatta in ka kyautata tarbiyyantar da mace ka tsara ta ta tsaru to tamkar ka shirya al'umma guda ne yanzu kaman kudin nan kowace mata kwaya daya wallahi tana daidai da ita ne Najeriya gaba dayanta amma in ta zama wace iri in ta zama mutumiyar kirki ba zan sauka akan magana da na fara ba akan la ilaha illallah a nan sanin la'ilaha illallah shi ne zai jawo ka zama mai dogaro da Allah ba ka da lafiya wa yake ɗola jinya wa yake warkarwa wa idha maritu fahuwa yashfin in ba ni da lafiya shi ne yake warkarwa Allah kenan to a yau sai zama idan ba lafiya za a zago a ce ka tashi ka tsaya hannu aka saba wannan jinyar ba ta asibiti ba ce wannan jinyar akwai mai magani in ka je har ɗawa ne ko zadawa aka sauka da kai a caɓa aka buribudi aka yi yamma da kai da kaji an yi ƙauye an yi yamma da kai ka san halaka ka tafi to a nan sanin Allah shi ne mai yi to za ka samu dogaro da Allah mahimmancin ilimin mace a wannan sanin Allah da dogaro da Allah shi ne duk abin da zai faru da ita a rayuwa marar daɗi to in ta san Allah ba za ta yi shirka ba kun ga rayuwar nan tana cike da jarabawa majority za ka sami yarinyar da ba santa da laruri na shaidanu na aljanu ba wata sai dab da aure wata sai bayan an yi aure sai abin ya bayyana a wannan neman magani a wannan neman magani da mai ƙaunarka da mai neman ya halakar da kai kowa zai iya kama labarin maganin da za ka yi wani kuma zai sa ka shirka ne to ita shirka Allah ya faɗa mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah baya gafartawa wanda ya hada shi da wani to a wannan magani ana shirka a wannan neman lafiya ana shirka a wannan neman zama a gidan miji ana shirka a walan neman daraja a gun miji ana shirka a walan neman kar yabin kishiya ana shirka a walan neman sena auruwa ne ana shirka a walan neman aiki ana shirka a walan sena bata rayuwar wane ana shirka to duk abin da ya zama akwai hada Allah da wani a ciki sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma wanda ya hada shi da wani Allah baya gafarta wa shirka amma duk laifin da ba shirka ba Allah yana haƙuri yana yafiya kamar yadda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay iyaye mata saboda lokaci na ba ku anan a dunkule duk larurin da ya same ka ka san Allah ne ya dora duk larurin da ya same ka ka sani ba wanda zai warkar da kai saiwa sai Allah wanda yake da karancin ilimi Allahu akbar wallahi akwai wata ɗaliba tana ban labari Allah ya jarabe ta da jinya shedanu suka hana ta zaman gidanta Allah ya sa ta yi islamiyu a baya ta san me ake nufi da shirka ba shawarar da ba a bata ba nau'in maganin da za a yi wanda akwai shirka a ciki ta ce wallahi ta kwammace ta rayu a wannan masifar jinyar har rayuwarta ta ƙare saboda ta tafi gun Allah babu shirka a rayuwarta saboda duk wanda ya shirka in ya je lahira wallahi zaman lafiya ya ƙare masa a duniya ma ba zai same shi ba wata rana ya kai shekara goma sha biyu ina darasi a islamiyya wata ranar ladi kuma ƙur'ani nake ɗorawa a lokacin bai wuce ƙarfe tara ba na safe don wannan ranar ba za ta manta a wurina yarinyar matar zanci na karantar da ita around 94-95 a baba kafinta islamiyya tun baba kafinta muna tudun wada makarantar ba ta fi rabin ajin nan ba iyarin funa ne a fili hatta yi aure hatta yi ‘ya'ya ni rabona da su ma namanta sai aka kira na waya malar lafiya lafiya wannan kwan an binne amma an manta ba a bismillah ba shekarun da yawa amma Allah sai Allah ya dawo min da muryarta in ce ban gane ba ta ce eh wannan wanda aka bayar za a binne an binne da kace ai bismillah in za a binne an manta ba ai bismillah ba wamme wamme nasir kulle nace ban gane ba ko dubawa ta yi ta ga suna na ƙyat sai aka kashe lagwayar lokacin ina da gulo kuma na bata lodi sai dan gama darasi sai na kira kin gane waya tace na gane in ce me kake wannan harka ke shiru na hau drum ne sababi ne sababi abin da dan sakwato to na santa da wani abu tun tana yarinya saboda malami ya san ɗabi'ar ɗalibinsa na santa da wani hali tun tana yarinya wallahi in ta ce za ta yi abu da izinin Allah za ta yi in ta ce ba za ta yi ba to ba za ta ba ƙarya don ganin idanunka tun tana yarinya na mata wazi ta ce malam insha Allah ba za a sake kuma wallahi yadda ce uwa ɗaya uba ɗaya ta kai ta don na je na yi bincike har yau in ban da ni da ita duk duniya wallahi ba wanda ya san abin da ya faru saboda alaƙar da Allah ya sa tsakaninmu da mutane muke sanin sirrinsu amana ce da ba yadda za a mu ɗau sirrin wani bayar Allah ya sauka a binciken da na yi za mata kishiya yayarta ana mata kirari da kalin jina a hauka ka zame ita an mata kishiya ran guda hudu ba wanda ta zauna kowace a ta yi sa'a ta samu ciki ta je ta reno ta haife shi a gidan iyayenta amma ba ashe abin akwai abin da ake yi ba na ce muku kowanne ba sannan a gabar mijinta ya tafi makka aka kai ta gumboka za a zo a tona a rufe wannan kwan ya rikita man lissafi ya rikita man rayuwa ya aika ya ce ya fasa auren a bashi tambayarsa wani mai faru a'a kawai na haƙura don kuma wana ba aka zo aka masa to irin waɗannan abubuwan ita ta karɓi nasiha ta ce albarkacin tana da ilimin abin yaudararta aka yi na fata kuna fahimta ta al'ummu madarasa uwa tamkar jami'a take mahimmancin ilimin mace tarbiya ba ta samuwa sai mace tana da ilimi zan ba ku misali kamar haka ɗaya daga cikin malaman mashabobi guda hudu da muke da su malaman mashaba guda hudu ku irga mun na ɗaya imam malik na biyu imamu shafi'i na uku imamu ahmad bin hanbal na hudu abu hanifa kun kawo su a barwatse amma based on seniority imamu abu hanifa shine babba sannan imamu malik shine na biyu sannan imamu shafi'i shine na uku sannan imamu ahmad shine na hudu zan ba ku misalin ilimin mace yanzu an ce ma wannan yarinyar ta girma amma ma'aifinta ya rasu tun tana ƙarama amma agun ma'aifiyarta take ma'aifiyarta ke rike da ita ba namiji a iya tunaninka mai sunan wannan yar eh mai sunanta yar mace to ku gane ba shi ba ita ne yar mace ba ayyonci yar mace wanda ubanta yana raye ne yar mace wanda bai isa ya daga kara ba na ba guna fahimta ta wanda bai isa canja tsari a gidan ko ya ce ga abin da za a yi ba sai abin da ya sai abin da matar gidan ta tsara to zan ba ku misalin matan kirkin da aka bar musu ƴaƴa su suka reni ƴaƴan ƴaƴan kuma suka amfani duniya saboda ilimi Imam Shafi'i mutumin makka ne kuma asalinsa ma zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne babansa ya tafi ribaɓi a falasɗin allah ya mai rasuwa kuma a falasɗinu aka haifi imamu abu hanifa a lokacin da ya je shekara hudu bayan rasuwar mahaifinsa bai fi shekara biyu ba mahaifiyarsa sai ta ga ta hau doki ko ta hau raƙumi ta ɗauko yaro sabuwar aihuwa akwai matsala saboda yanayin ƙarancin nunarsa abin da ya zo mata a rai shine yanzu an mutu an batta ita kaɗai a gunda ba dangi amma tana zaune lafiya kuma za ta iya samun mijin da za ta yi aure amma tana ganin ɗanta zai tashi a wurin da ba ‘yan uwansa ba kuma bai saba da ‘yan uwansa ba zumunci ba zai kulli ba sai ta shawarin bari ta ɗauko ɗan ta dawo kusa da babbaninsa yadda alaƙarsu za ta yi ƙarfi imam shafi'i mamansa ta ɗauko shi yana shekara hudu ta da da shi makka a yau matan zamani kuna raba zumunci tsakanin ‘ya'ya da ‘yan uwan babansu da ya mutu sai ma zaman ba su labarin ƙulla gaba ina gaba fannin naku nan wacce tsiya suka muku indan ta su ne sai dai ku yi sallah da raki a bafanin naku kun ga wanda ya kafa ya shinkafa ai da yanzu kuna hajaran majaran ko kuna mamako ko kuna makabarta yunwa ta karku to kaga wannan da kaji wannan ka san kungurmar wace ce kungurmar jahila ce babban nasa da shi da babansa da ya mutu a wurin Allah duk ɗaya suke babban karyamar makaranta karyamar riga karya taimake shi in ya je kullum ma ya tsine masa tsinuwar ba za ta kama shi ba in bai abin tsinuwar ba amma zumunci da babbansa wajibi ne girmama babbansa wajibi ne gabar mamansu da babbansa shi ba ta shafe shi ba in mamansa maman yaro taiwa babban yaro rashin albarka ta ɗau alhaki kai yaro in kai rashin albarka albarkan ne za ta kwashe ba za ka same ta ba wai ɗan uwan ma'aifi ba manzala salasallan cewa yi alamar ɗa na gari ne ya aihu bayan babansa ya rasu zai rike zumuncin babansa yana girmama abokan ma'aifinsa balle ɗan uwan ma'aifi ai asali kuskuren ku taron ba nasu bane ba da yaran za ku wasu kai
sai na ce a saki da a saki kowa ya kalli yadda nake ya riƙe hannunsa iya yaran banda iyayen imam shafi da mahaifiyarsa ta ɗauko shi yana cika shekara shida sai ta sa a ranta tana so ɗanta ya zama malamin addini Imam Shafi ya zama malami, amma tunanin waye, tunanin mahaifiya sai ta ɗauke shi, sai ta kai shi ƙauye, saboda a nan madarar yare yake, don ya koyo larabci tatacce, ɗaya kenan. Na biyu, ta kai shi ƙauye, saboda a nan ake da tacacciyar iska ba gurɓatar yanayi, saboda a gari kamar yanzu ne. wannan ya zo da babur wannan ya zo da mota gidan nan an kunna gas wancan gidan an kunna itace can an kona taya can an kona juji da haka akwai air pollution da ake samun gurbatar yanayin da zaka shaka kuma ya taba lafiyar shi kuma yaro karami ba a san abin da zai taba lafiyarsa ana so ya samu kyakkyawan kiwon lafiya imam shafi'i da ya je kauye ya shekarun da ya dawo shi kaɗai ne abun mahaifiyarsa amma ta cire wannan ƙauna da wannan tausayin da wannan ja a jikin saboda duk wadda take so ɗanta ya zama mutum sai ta haƙura da ƙaunar da take mara na kallonsa kullum
imam shafi sai mahaifiyarsa ta je gun sarkin makka ta ce ina so da tura shi karatu gun imamu malik shafi'i almajirin maliku ne sarkin makka ya rubuta wasiƙa ya bayar a kai wa sarkin madina ga wannan yaron muna so a kai shi wurin imam malik ya je ya yi karatu da haka sarkin madina ya karanta wasiƙa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce an haɗa ni da aiki saboda imam malik ya tsara mutuncinsa sarki yana tsoron zuwa gun maliku neman alfarma a tsarin rayuwar waye zai ji tsoron ɗaya malam ya ji tsoron wa kai bari ku ji da malam da sarkin kan waye babba ne eh to a cikin sai Allah ya datar da mu sarkin madina yana tsoron sa kuma shi yasa addini baya ginuwa sai da masu arziki kun ga yanzu a tutar masu arziki muke kwazo na fata kuna fahimta ta su suka gina suka tafi ba su suke ɗawainiyar tara ku su muku wa'azi ba mai ilimi ya zo ya nasa mai dukiya zo ya nasa a haɗu shi yasa Allah ya ce jahidu fi sabilillahi bi amwalikum ai kun ga da amfusin akwai masu wa'azin akwai masu aikin amma ba zo filin kwallo an yi ba sai da aka gina shi da dukiya ya zama ginanne sannan ne da babansa ya rasu ya barbar dukiya sun yi karatu tare ya ce maliku ka yi haƙuri je zauna ka ci gaba da karantar da 'ya'yan musulman duniya ni kuma kasuwar da ake da na duk ribar da aka kawo zan baka abin da zai ishe ka bukatar yau da gobe ya zama an kawo riba duk wata zai tsaga ya ba imam malik abin da za a ci a sha maliku kuma yana nan a zaure yana ba da karatu ko tashinmu tashinmu a azarba a ko'ina ba duk malamai masu tsangaya kashi casa'in cikin ɗari wallahi gidajen da suke zaune ba mallakar su ba daga gidan alhaji wani sai gidan alhaji wani sai gidan saraki wani su suka ba su gidajen wasu sai bayan sun yi 'ya'ya, sun yi jikanu tsufa ta kama su wani ma ya rasu 'ya'yan su gina gida su ebe iyayensu sannan zo su yi godiya su ce mun gode abin da aka mana ya zo zai ba da karatu ba shi da gida ba shi da gona yasa Allah ji karrai lokacin sarki Umar na ɗaya shine taruwar maluma a garin nan duk malamin da ya zo zai wuce dama an ka sauka mai ango zai ce faɗa mai martaba cewa an yi bakon malami mai martaba zai ce a kawo shi malam zai tafi sai a roƙi malam ya ɗan tsaya mana a ɗan amfana da shi in malam ya zo yanzu to an ba shi gida ya zauna daga an kwana biyu daga nan zuwa wata biyu me zai fara yawo a sama hadiri to malam bai yi gaba ba in ya gaba bai san ina zai je ba cakar makallawa ga gona kai noma zuwa baɗin Allah kai mu sai ka tafi an biyo malam gida an biyo malam gona malam ya noma zuwa kaka aya gama ebe abincinsa wani almajiri mai neman albarka ya ce malam ga ya taka aura an biyo malam amarya ina ga labarin tafiya malam ya shirya tafiya amarya saura wata uku ta aihu sai bayan suna an yi suna yaro ya kwari damana ta sake sauka malam ya zama dan gari da haka mai martaba ya rike mana maluma a gari shine garin Allah ya albarkace shi Allah kuma ya tsara garin albarka shi ma umar nabi yana iya na saman sani imma sarki ya ce wallahi da ya tafi kun maliku neman alfarma ya kwammace daga madina ya taka da kafa ya tafi makka da kafa ba takalmi saboda tsoron me zai je tarar ba bakar magana ba ce amma akwai izza ya ce to amma mu je ya zo malik ya shiga gida aka aika ga sarki ya zo imam malik ya ce na shiga gida yanzu ba lokacin fitowa ba ne ya yi bayani me ya kawo shi tashe ni kafa tashe ni ma a buɗe mar falo na ba da kuna fahimta ta lalla rigar ma na sa ta gaba gari ban duba ba na juya rigar na sa sai na fito cewa mai ce mana rigar da ta baya kasa aka turo sarki baiwa tamar bayani sarki ya matsa sannan imam malik ya fito a gaisa me yake tafa da kai ce dama yaro ne ma'aifiyarsa ta nemi a kawo shi daga makka shine sarkin makka ya turo ta hannunmu muna neman alfarma a koyamar ilimin addini malika ce inna da ilimin allah ma hadisan manzan allah ma sai an kama kafa a same su imam malik ran sai baki sarki kuma dama yana tunanin sama da haka amma ƙarshe imam malik ya duba darajar ilimi ya ce yaron a samo wanda zai na jamar baki a lokacin imam malik a imamu shafi'i bai wuce shekara tara ba mamansa ta kai shi almajiranci daga makka zuwa madina kuma makka zuwa madina inda hajiyar da ta je a nan kamar daga azara ne ka kama tafiya daga azara da kafa zuwa maiduguri haka tafiyar take imam sha malik ya ce a samu wanda zai jamar baki sai ce a ai sai imam shafi ya magana sai ce ai mu wannan taka akar mukalla na haddace ta a kwana tara ya tura ta gaba ɗaya ka haddace ce na haddace sanan fa malik ya ji guyarsa da kwari ce Allah kai mu gobe ya ji yaro ya zo yana zuba karatu yau imam shafi'i yana cikin malaman duniyar da har a naɗa ƙasa iliminsa ana amfanuwa da shi wa ya ɗora shi a hanya eh mahaifiyarsa mun ga nan mahimmancin ilimin da ta sani shi yasa ta biyo ɗanta tarbiya shi yasa iyaye ku yi iya iyawar ku ku yi tsayin daka wurin tarbiyyantar da ƴaƴan wanda ya zama fice jagora a ilimin hadisi a duniya duk duniya ilimin hadisi ba wanda ya rubutunsa waye shi wa shugaban masu hadisi san shi ba subhanallah kai ne hakimin mu dama area na wakilin babban ina ba da gawaje ne to banda da ka zo zaka na observing akwai dan wani aiki amma da duk ayar da aka jawo suna gardanta suke duk ayar da aka ja za ku tafi tare a yau yanzu a sa littafi wa kika Imam al-Bukhari shine shugaban masu hadisi to Imam al-Bukhari ma dan mace ne ku gane dan mace zoge ta tarbiyantar ba shine illa ba na fata kuna fahimta ta Imam al-Bukhari mahaifiyarsa ita lokacin da zai tafi neman ilimin hadisi ta rako shi har tashar jirgin ruwa lokacin da ya zo za su yi sallama ta ɗauko kullin jaka na guziri na kuɗi ta ce wannan jakar kaza ne a ciki ka yi guziri da ita tashar jirgin ruwa tashar jirgin sama tashocinmu da muke da su tashar jirgin ƙasa wuri ne da yake tare da 'yan damfara da barayi ta faɗa mar nawa ne ya sa aljihu shi ma ya hau jirgi imamul bukari ya hau jirgin ruwa sai da kwale-kwale ya yi nisa an je tsakiyar kogi sai wannan ɗan bon naifin ya ce wa direban jirgi an min satar kuɗi kaza jakar tawa kalanta kaza an ɗaura bakinta da zare mai kama kaza aka yi shela aka ce ai cajan aka fara caji imam al-bukhari yana ƙarshe aka fara caji daga dungun farko imam amma in caji ya zo kansa aka samu ya tabbata imam al-bukhari an same shi da me sata wa zai wanke shi to malaika jibril ya daina zuwa balle malaika ya zo ce bai sata ba fadin shi kafin a zo kansa sai ya sa hannu a jihu ya ciro wannan kullun kudin ba mai ganinsa a kwale-kwale ne sai ya sa hannunsa a cikin ruwa sai ya saki jakar sai ta sinkin ta ƙasa aka zo kan bukari aka caji ba a sami kuɗi ba har aka je garin da za a sauka wannan barawan ya biyo shi ya ce malam akwai kuɗi a waranka an caje ba a gani ba don Allah ya kai da su ya ce wallahi haƙura ne na bas na jefa a ruwa ya ce me yasa kai haka ya ce don na tsira da mutunci na don na tsira da me mutunci to karki ce ke mai tsoron Allah ne za ku hira da saurayi a duhu in an ce muke yar iska ki ce an muke sharri ya kika ji a kanki ya kika ji a kanki kar zai kai ki abuwa ya zo dauke ki a roba roba ku fita ku yi nan a ce muke yar iska ana fita da keke kika ji a kanki sai sa mata ku kiyaye mazan yanzu manyan su da kananan su mazan yanzu munafurcin su yayi yawa kuma kun fi mu sanin munafukan ne ku dan a ku suke wazancen iskanci kuma tsabagen sun zama tantirai matar auren ma bata tsira ba budurwa ba ba zaura ba matar aure ba kwaila ba wanda ta girma kwaila kowace ma za su lata kalasa ina hankalin shi yake muna karatun dare a nan na tako zan gangaro nan da mota wallahi bayan an yi ashiyan a azumin nan naga yaro ya ɗauko yarinya a roba-roba yarinya ƙaramar matashiya uwanta da ubanta ba su sani ba saboda yaran ma sun kware a munafurci kamar za ta shiga makota a nan daidai kwanan ya tsaya a babur ya sauka ta hau ya hau bayanta ya manne da ita ya rike hannunta da hannun babur suka kama suka yi gabar bayan karfe tara na dare ta wuce na imani da Allah iyayenta ba su sani a nan ba damuwar sai koya mata babur ba damuwar ta iskancin da rayuwarta to a nan ilimin mace shi yake gyara rayuwar mace in tana da ilimi a nan zaman gidan aure tambaye ku kuma misalin ibada kamata yana ku fara mun da cewa aure ibada ce in ka dauki aure ibada ba ruwanka da namiji ya kyautata ko bai kyautata ba duk abin da za ka yi don ka samu aljannar ka za ka yi in mace tana da ilimi shi yake ba ta damar a zaman gidan aure ta zama mai haƙuri zan ba ku misali guda biyu shi yasa ɗalibanmu alhamdulillahi muna alfahari da su kuma ko a lahira muna roƙon Allah wanda Allah ya ƙaddari za a shiga aljanna a mana tutar da za
wani ya zo zai aure zai ƙara mata to matar kun san mace ɗaya sautari ta iya walakanci a miji da yawanci mai mace ɗaya na zama cikin bakin ciki ne ban ce kowanne ba amma majority eh yana ɗanɗana azaba za a mar iko a wurin kwana za a mar iko a wurin amsa kira za a mar iko a wurin kaza saboda shi ita kadai ne bayan da ya iya wannan da ya sha walakanci ya ishe shi da ya tashi ƙara aure ya aika tambaya bata sani ba aka bashi matar bata sani ba aka yi usa usa ba a sani ba aka yanke rana ba a sani ba aka kai kayan aure ranar da ya shigo ya faɗa mata aurensa wallahi saura kwana goma sha hudu sati nawa ni yake faɗawa in ce wane me yasa kai haka ya ce malam na san walaƙancin matar gidan duk azabar da za ta mun ta kwana nawa ne ya ce ta kwana sha uku ne a nan na sha hudun na da amarya yana ba ta labari arama ta bugi ƙirjinsa ta ciyo kwalarsa ta jijjiga ta ce wallahi ka yi sa'adan mun musulunta ne yanzu me ya yi aiki a nan eh me ya aiki ilimi a irin ɗabi'unta da take a baya tana iya sati biyu uku ana sallar ishan wanka an siyo mata jeans a kasuwa an ta sa jeans ta kawo bel ta ɗanɗame sai ta yi wata guda tana kwana da jeans ɗinta walakanci ba iyaka shi ya samu in mace ta ce mijinta ya ƙaurace mata kuma ba ita kaɗai ba ne je ka tambayi a da mai tamar ai ya aje abinsa ne lokacin fansa ne sai dai fansar maza kar ku ɗauka allah bai sa ku ba ba alama mugunta da mai da mugunta ba alama rashin kirki da rashin kirki kun ga anan ilimi ya yi amfani ta biyu sai zama da ya zo zai ƙara aure ɗalibar mace sabida yawanci an ɗauki shiya a matsayin abokiyar gaba ta ɗauko takaddun filin da ta gada a gun babanta ta ce ga gudumawa ta a siyar da filin nan akwai sadaki da shi ‘yar miji daɗi ku? tamar alheri zai saka mata da mai haka ba suke faɗa musu amma ƙarshe mai karɓa mai ce ya gode aka zo usa-use ta haɗa kayan usa-use aka je aka kai aka zo aka yi amarya sai da ta yi wata uku tana yi wa amarya to amarya tana kwance da mijinta ita take dafa abinci sabida ta san musulunci ya yadda da kyautatawa Allah ya ce wa asinu inna Allah yuhibbul musinin ilimi shi yake gudanar da rayuwa ta tafi daidai idan muka ɗauko janibin ibada ya kai shekara uku wani ƙauye da nake zuwa wani ya zo yana tambayan wani shi ma ya zo yana tambaya ta an yi aure wurin sati guda mijin bai sanya ake wankan tsarki ba matar ba ta sanya ake wankan tsarki ba amma yana ita matar ce ta iya tambayansa ya ake tsarki sannan ya zo ya tambaya aka gwada mar sannan ita ma je gwada mata kun ga anan rana ce ta jahilci amma inda da ilimin kafin ai auren wani aure ma kafin ma balaga ya kamata mutum ya san yaya wannan hukuncin yake yanzu da mace take ɗaukan kuɗinta ta yi cefane a miji duk da masu yin cefanen ma kala nawa ne kala biyu ne akwai mai irgawa sai an biya ta kala uku ne ma akwai wanda ta yi fi sabilillahi amma duk ran da ya tashi aure to tun da dama a talauci yake yanzu ya yi arzikin da har ya ci ya rage zai ebo wata to a yi lissafin kuɗaɗenta da baya kaga duk biyun na arama akwai jahilci a ciki akwai wadda ita kuma in ta yi ta yi don Allah tana neman ladanta a wurin Allah to wannan ita ce mai ilimi kaga ina ta samu wannan ilimin a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa mata a daina ziga ku wai kudin ku ya kare a jikin namiji dan Allah arama an gaskiya za a faɗa kudin su ne kare a jikin mu ko kudin mu ne kare a jikin wallahi a ramazin da za a rufe kofa ka ɗau biro da takarda kowace ta faɗi kuɗin cefanen gidanta na kullum da mai ƙarami da mai babba sai ka siyo motar miliyan goma a hakan kuma ya duba ba ƙoƙari wani ma bai kai a masa godiya ba to mace don ta yi ɗawainiya a namiji hakkin nasa ne amma ita da ta yi kyautatawa ne kuma Allah zai ba ta ladanta kuma mai dan Allah babu ranar gori a tattare da ita a ina muka samo wannan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya auri na Khadija annabin tsira baya maganin fici saboda a dukiyar ta ya fita ya je kasuwanci wannan amanar da ta gani shi yasa wannan zaben mace da aka ce a zaɓi mai addini ko namijin ma idan za a zaɓa ana fara duba ko yana da rufin asiri yana da amana don in ba amana akwai nadama Nana Khadija lokacin da ta zo za ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ita take da hamshakin arziki kuma da aka yi auren ba gidan Annabi aka taho ba a gidan Hajiya aka zauna har Hajiya ta ƙara rayuwarta ba mu taɓa jin labarin gori akan gidanta ba a taɓa jin ta goranta Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta masa ɗawainiya ba wannan ya jawo Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar Nana Khadija bayan rasuwar na na Khadija bayan an tare garin Madina manzo Allah ran da aka yi samuwa aka dafa nama aka yi farfesu to manzo Allah sai ya sa an kirga abokan na na Khadija gaba ɗaya da suke Madina abokanta da suka yi zumunci zai sa kowace a ebo farfesu a langa a kai mata saboda girmama rayuwar da suka yi a baya nana khadija tana da yar uwa mai suna hala muryar su iri daya shakikiyarta ce yanayin su daya ran da halatu ta zo gidan manzon Allah ta sallama yana daki a kishin gide daga yaji sallamar hala zai tashi ya zauna yana inna hala hala wallahi hala ce ta zo yana murna saboda waye ta zo ‘yar uwanna na Khadija yanzu dan Allah ba wai ta mutu ba kuraye yin ma kowace ce mai gidanki daga ya ji mure ‘yar uwarki zai murna eh kun san da yawa wasu ‘yan uwan maza mu mun tsitsi ne musu saboda halayensu eh wata tun daga neman aure za ta kama yi maka sharri saboda dai auren kar ya yiwu shi yasa zuciyar musulunci Allah ya kara mana amma ba don ita ba za a kalli mutane da yawa da hoto kala-kala abin da ya wuce ya wuce wata rana na na aisha yadda Allah ya tabbata gare ta sai take cewa sai ta biyo manzo Allah misali kun ga aikin ilimi na na aisha za ta in yanzu ne matar da aka aura ta mutu kika yi farfesu mijinki yake ya iba kai wa abokan marigayiya ya labarin eh kowace za ta iya eh ba za ta iya ba shi wallahi yanzu akwai mutanen kirki azumin da akwai da ya faɗa min ya tura iyalinsa ta je ta yi wa bazawararsa sannu da shan ruwa za ku iya matarsa ya aika ta je taiwa bazawararsa sannu da shan ruwa ana nan ba sa karewa lai ta je sarai to me a ciki aikin ilimi ne na na aisha da abin ya yi yawa in halatta ta zo annabi ya tarbe ta ya kama murna ku saurara min in an yi dahuwa ya sa iba kai gidan su marigayiya wata ranna na aisha sai ta ce wai yanzu misali kamar gona ce da ta haɗa yabanya gume ciyawa wannan ciyawar an sa dabbobi sun kiwace ta ta ƙare wannan gonar kuma amfani ya yi kyau yana tsaye ba abin da ya same shi in an ce ka zaɓa wanne za ka zaɓa anan nana Aisha tana mar wani kwatance ne nana a Aisha Khadijan da ka damu da ita ba zaura ka same ta sai da tai aure bi kai ne miji na uku ni kuma yarinya ka aure ne dan ya budurwa kana ta furirita akan wannan wata mutu ta ce ni na gaji da wannan abun wallahi ba zan sake dafawa akai ba kuma in hala ta sake zuwa nan sai na fasa mata kai ina shine abin da kun gani a drama kuke taku dramar a gidajen ku wata ita a kasa ba za a rasa a nan akwai yadda ramar angwadan kawo akwai yadda ramar zogale a nan akwai yadda ramar buba yayi ma akwai ta makaballi ba za a rasa ba wadda ita ma a gidanta da rama take amma na na isha sai ta fito ta wannan sigar manzo Allah ya nuna mata waccan tsohuwar gonar darajar ta daban ita ma wannan sabuwar gonar darajar ta daban wani kullum darajatun mimma amin to ilimin mace shi yake seta ta muna gane mace a wajen siga ta rayuwarta musamman 'yan mata da zaurawa be careful na faɗa muku mazan yanzu sun lalace ban ce kowanne ba dadiyan da kaji mata sun lalacewa ya lalata so maza amma sai kun ba da ƙofa ƙofar kuma shine ta kwaɗayi zamanki lafiya ba ruwanki da kayan namiji ba an ɗauko ni munafurci ba wai ramadan basket don dai mace zai kai ya fara kaiwa eh ya fara kawai jatumarsa a shakariya ne da akwai da babu da ya je kawai budurwa mai yaudari kawai in juninsa leda bag ne ya jira bayan fatiha ya jira ran asabar bayan karfe sha ɗaya da rabi da za a ce fatiha in juninsa ledabak ne daga ranar sun haɗu har zuwa yaushe har ila yau mutu ko sa'ad Allah kyauta to ilimin mace shi yake daidaita rayuwarta wani lokaci ina ba ku misali da abin da na sani akwai wata tsohuwar ɗalibarmu ita ma yanzu jikanu ne da ita kuma alhamdulillah wannan tarbiyyar ta ta tun yarinta wallahi ita ce a jikinta har yau hijabinta iya sani na da ita tun tana budurwa hijabinta har ƙasa da ta aure ma hijabinta har ƙasa mijin da ta aura ya sa ta karatun boko ta tafi digiri da niƙabinta da hijabinta har ƙasa ba ta san aboki a jami'a namiji ba duk gurup ɗin da ka ganta iya ya mace ne ya zo siya mata mota motar tan ka ga mutum a ciki ɗa namiji wallahi sai dai mijinta ko ɗanta amma ƙaryar lakcara ko ɗan aji kun sancinsu munafukai ne wai ka ga wai mace tana ba da lift a namiji saboda wani sabon kwartanci da sabuwar riga wani hanya da kuwa ga azara zuwa ga ɗau wallahi hanya ta ce ba dare ba rana kullum sai na bi in ban tafi aikin gwamnati ba zan tafi gona ba abin da idona baya kalla amma akwai lafiyayyin da za a gaba ruwansu da harka da maza wannan baiwar allah gabar da mijin nata kafin su haɗu akwai wanda yake santa tana budurwa da ya aika wani ya je ya masa magana ya kamo matasha lokacin ana tunin ko ya kamo matasha da ya je tana tafiya ya zo kofar gidansu ta fito don na iya tunawa a kan keke cofa ya sallama ya sallama tana tafiya wala kamar ana yin sallama a makirkon ɗin nan ta ƙita juya kuma irin shi ma sai da ya ɗau wanka da ya maza ta tsaya kaza kaza ta ce malam yi haƙuri in magana kuke sanyi da ni ban aifi kaina ba ku tura gun iyayena a nemi izini sannan tana faɗan wannan kawai sai ta ƙara gaba har yau rayuwarta a cikin albarka take kun ga nan me ya aiki me ya aiki ilimi dan suna wannan gabar in an yi hutu a makarantu ana tafiya hutu wasu garuruwa mamanta ba ta barinta ta tafi hutu saboda ana islamiyar baba kafinta in hutu bai zama ɗaya da na islamiya ba ba magana zuwa wani gari arama wanne ne hu- wanne ne karatun ne walakantaccen gun iyaye wanda suke iya bari mai certificate din duniya ko mara- ko na lahira islamiya ne in ba hutu ba na ce ba komai mu tafi islamiya ne in ana biki za a ce mu tafi ko ana jarabawa amma in aboko ne sai an ji an yi jarabawa an dawo kun ga nan ilimi ne ya yi amfani allah ya ba ta miji mai rufin asiri kuma ta ci gaba da riko da addinin to an nuna min lokaci ya yi abinda zan faɗa a dunkula a ƙarshe shine allah ya kawo mu goman ƙarshe na ramadan jama'a daga yanzu kowa ya je abinda zai iya yi ya matsa yau 28 ta yi kama da ta ƙare ga mai numfashi sauran mu rana ɗaya ce rana ta biyu ta talatin tsammani ne za mu azumci talatin ko ba za mu azumta ba da haka wadda zai je ɗau ƙwar'anin sai ƙadasa saukar sai je ya matsa ba yawo ba shige ba fice ka tsaya ka roƙi Allah ka yi ibada saboda ninninkawa ne ba mu sani ba ko ramadana zai zagayo na biyu in an zo sallah mata suna yin lalle ana ɗaukan kwalliya to lalle ba na budurwa ba ne lalle ba na bazawara ba ne lalle na waye na matar aure ne ita take da wanda in ta yi za ta nunawa ba mai nuna gardawa a titi na ɓangaren nan da nan tana tafiya haka ba na fata kuna fahimta ta to ita budurwa da bazawara in ta fulawa har in ta matsa sai ta yi to ta nemo safar hannu da ta kafa in za ta fita waje ta rufe amma in ba za ta rufe ba to rashin yi shi ya fi alkairi Allah ya ce wa layu budi na zinat buɗe bakinki da kyau ki sha mamaki hukuncin Allah ne dama abin da muka zo faɗa ke haramun ne saboda Allah ya faɗi wa layu budi na zinata hunna illa liman illa li bu'ulatihinna har zuwa ƙarshe babu mazan waje a ciki balle ma har samarin yanzu in sun biya lallan ma in ya je hira za a nuna man lallan da ya biya a walan nuna ma wani sai ga yana kokarin sa ya tsawai ya bi lallan duka ga ya jawo dalili na fasikanci da lalacewa wannan shine hukuncin addini in an zo tafiya idi daga ranar da aka ce an ga wata da daddare ana gobe sallah ake so a fara yin kabbara kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd haka za a yi takabbara da daddare a zauna a ji gida ya rude in sauran ba su iya ba ma ɗaya tana yi sauran ana amsawa kamar an je arfa in za a tafi idi mata ba za su sau muryarsu ba amma mutum yana jiyar da kansa haka zai tafi idi haka zai dawo a idi hanyar da ya bi ba ta nan zai dawo ba haka ake so a saba hanya sannan ranar sallah ba a so ka tafi idi ba tare da ka sa wani abu a bakinka ba ana so ka nemi dibino ƙwaya bakwai a ranar sallah kafin idi ka sa wannan dibinan ka taune ka bi shi da ruwa shaidar an fita ramadana an shiga shawwal na fata kuna fahimta ta sannan iyaye mata ‘yan mata zawarawa kar a ɗora wa kai allah ya baka sabuwar riga saka Allah bai baka ba ɗauko hijabin ki tsoho wanke goge kama hanya ki je akwai mai koroki eh duwan ɗan agajin da ya koroki ki kawo mana za mu bar kweri balle ma babu na ba kuna fahimta ta jama'a wani shekara takwas da ta wuce ban samu ɗinkin sallah ba na je na siyo riga redimate wannan rigar ta ɗan mun burwai-burwai sai da na shekara uku ina idi da ita ko ba a gane ba wallahi ba a gane ba saboda da na je dai idi na da na ninke na miyar adaka na sa sau ɗaya idi ya dagayo na sake sawa sai da na yi idi uku da wannan rigar akwai wanda ya koro ni in na je sahun gaba ba buɗa min ake zauna ka gane ba rigar ba ce damuwar da za a ce ba ka sa ba ko takalmin ka tsaya a iya matsayinka kuma wallahi ku guji karɓar kayan mutane sannan gobe jibi ana so duk mai hali ya fidda zakkar fidda kai da za a baiwa wanda ba shi da ita manzala salasallan ya faɗa mana falalar zakkar fidda kai in ka ba da fidda kai ka tsarkake wani dattin da yake tare da kai shi ko marar akwai ka bashi abu mai tsarki wanda zai ciye biya bukatarsa saboda ranar sallah ba a san mutum sallah ce ta Allah amma sai dai ga abinci a gidan wani gidansa ba dora ba a ka'idar Allah so ake ranar kowa ya yi walwala ya dora shi ma ya dora ya dafa ya sauke ya raba sannan iyaye mun san ana kokari zumuncin makota ko mun kankanta za a zuba a kaiwa yaro a kaiwa yaro a kaiwa yarinya mu dai al'adar mu a kasar nan muna yara akwai yan kwanukan aluminium kanana ba su murfi zaka samu 30 40 50 a gida duk abin da aka dafa anguwa sai an kirga yara kanana ce a kai musu to wannan al'adar kada mu kashe ta to muna roƙon Allah ya datar da mu so mata muna jan hankalinku yanzu za a yi sallah duk wanda ba ta islamiya wallahi ta nemi islamiya babu hujja akan ta tsohuwa da babba da karama a kayan zama a cikin jahilci babban abu shine ka sanya za a bauta wa Allah ka sanya za ka yi mu'amalar rayuwa yanzu ana complain rashin tarbiyyar 'ya'ya rashin tarbiyyar yana ta'allake da halin iyayensu mata zan muku misali guda biyu na ƙarshe ilimin mace ɗabi'atta ita take jawo albarkar ‘ya'yanta. Mugun halin mace yana tasiri wajen lalata tarbiyyar ‘ya'yanta. Zamanin annabi sallallahu wani bawan Allah da yake da ɗamarar lafiya sai bayan ya fita nema sai Allah ya waɗan rasuwa. in yanzu ne za ta kira waya tana kuka tana shela tana ihu amma uwar sai ta ɗauki gawar ta wanke ta sa a likafani sai ta kai wani ɗaki ta je ta aji kafin mai gidan ya dawo ta ɗau wanka ta sha kwalliya ta buga turare ɗan tafa ya mutu ba abin ne ba ta zuba girki mai gida ya zo ya ebi girki aka sha hira gari ya waye ya je asuba ya dawo duk ba ta nuna hankali ya tashi ba saboda aikin ilimi sai da ya dawo sai ta ce mai gida amma tambaya yanzu dan Allah in mutane suka baka aran abu ka biya bukatar ka da shi ranar da masu kaya suka ce ba na abu na ranka zai bace yace a dalilin mai dama kayan aro ne ake makona suka sai dai musu godiya ta ce ɗan da Allah ya ba mu aro ya karɓi abin satin giya mace mai kamar haka ake so mace inda ai mace da ilimi zance ya ƙare ran sai ɓaci ya tafi go annabi sallallahu alaihi ya je ya ƙarar matarsa ya ce wannan matar ga ta nan abin da ta mun ba ta faɗa min yaro ya rasu ba har ta kwalliya ta kaza na ci abinci aka kwana manzon Allah ya ce akwai alaƙar da ta wakana tsakaninku a daren jiya ya ce e manzan Allah ya ce Allah ya sa albarka a darenku mai ruwaya ya ce addu'a da manzan Allah ya yi wannan daren da ya shuɗe ta samu ciki ta haifi ɗa namiji wannan ɗan mai ruwaya ya ce sai da wannan ɗan ya haifi ‘ya'ya ɗaiɗai maza guda goma sha biyu kowanne mahaddacin ƙura'ani albarkacin wa albarkacin wa eh ban ji ba albarkacin wa albarkacin ma'aifiya kun ga albarkar ta tafi kan wa jikanu kun gane da kan kina tunanin ke yan zamani ce ballaka za ce kin iya tafiyar da namiji kina tukawa to kina tuko kanki tsiya kawai ki bi ki zauna lafiya misalin da zan baku na ƙarshe akan tasirin ilimi yanzu la Allah nan in nace zawara su daga hannu za a samu goma to to a na muku imani da Allah to zawara wanda muke da su majoratin su in ka cire wanda mijinta ya mutu turawawa zurfi yan uwanta suka mata suka kashe mata aure saboda ku mata kun san kun sha ruwan hasada kun koshi tatil masu ba ku shawarar su suke muku turawawa zurfi ku kar aura mace ita take rike gidanta ta zauna lafiya kaula bintu salaba a lokacin da mijinta ya kare mata kallo yace da ke da ma'aifiyata gadan bayanki da gadan bayan ma'aifiyata duk ɗaya a jahiliya in miji ya faɗa mata wannan maganar har abada aure ya ƙare babu a tsakaninsu kaula ta zauna ta yi lissafi bace lissafi take kun ga yan drama majoratin su dama kwasassun albarka ne karuwan gaban iya da ta tafi karuwanci suna gwada muku yanzu ba abin da suke gwada musu a diramar yarinya za ta zo ta samu namijin mijinta don ubanka ka sake ni kuma namun ma yanzu suna gwadawa shi ne za ka ji wani ya rabke ta da mari ta ga hadiri-hadiri kore-kore ta rasa aina take kauna ba ta yi wannan ba sai ta duba waye ita ku gane daga ranar da aka muke aure ki gane ko yanzu aka aure ki ba tare da ke ba ba ki je gidan mijin ba yanzu aka sake ki ɗazu kafin ɗaura aure sunanki budurwa yanzu sunanki wa sunanki ba zawara zawarci ba illa ba ne kuma ƙaddara ce ba wanda ya tsallake mata kuma su ma muna fatan daga nan zuwa layya musamman wanda suke nan du Allah ya tashe su sai ya zama kaula da mijinta ya nuna ya sake ta sakin da ba komai ku saurare ni sai ta tunani suna da ‘ya'ya walan guda bakwai ta ce ni a matsayina na mace in na bar ‘ya'yana a gidan ubansu hankalina ya rabu ban san wani irin tashi za su yi ba ba ce ba za su tashin ba amma ba ta san wani iri ba ne ta ce zuciyata ba za ta nutsu ba in na ebi ‘ya'ya zuwa gidan ma'aifina ni mace ne mai rauni ko da ina da arzikin da zan ciyar da su ba zan iya fita waje na kula da tarbiyyarsu ba sai kaula ta ga meye zaman lafiya ya za a yi auren nan kar ya mutu a dawo Allah ji kan matan da ana ta gabza mata walakanci in an ce yanzu haka zaki haƙuri ta ce zaman ‘ya'yana nake ta yanzu kuma sai ta ce a ni dan ɗa ba za a karni ba don Allah wace ta ba hankali ta da da ko ta yanzu da ba za a kartan mata koma zaman gidan iyayenta zawarawa sun feso a cikin goma guda uku iskanci ya kawo su kuma sun fi kowa daɗin zance kuma sun fi kowa iya kyauta kawula sai ta tabbu a nan sallama kun ga aikin ilimi in matsala ta faru ba gun mamanki zaki ba ba gun babanki zaki ba ana neman waye mai hankali da lissafin da shi gyara ne a gabansa sai ta taugun manzan Allah salasallar ta je ta ce mijina ya ce da ni da ma'aikiyarsa duk ɗaya wannan shikan ana yinsa a jahiliya ne yanzu musulunci da ya zo sabon tsari ne shin har yanzu ma wannan sakin yana nan ko an canja tsari manzo Allah lokacin shi ma bai san amsar ba dan Allah bai saukar mar da hukuncin ba wannan yana cikin gabobin da suka tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba gaibu ilimi ne waye kadaita da shi Allah manzo Allah yana zauna a tsakar daki amin a bakin kofa kaula tana wajen daki a bakin kofa tana sauraron amsa tana Allahumma inni ashku ilaika ba'si tana Allah ina kaima kukan damuwata saboda ba ta son auren ta mutu ki gane shi yasa yanzu namiji miki tsiya ba gidanku zaki ba je gunjatu masa ki fashe da kuka daga ifan Allah ki sha jiniya ki buga jiniya uwata me ya faru yawwa to ƙarshe ma za ta rarrashe ki ta ce zauna ta kunna miki fanka hankalinta ya tashi ta tafi wani wuri a can gefe ta kira shi me ya bana a gidanka babu kai bana so faɗa min gaskiya sai ki zama kece tata ba shine nata ba saboda kin nuna ba wanda ya kai ta manzo Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma haka abin ya faru aka daidaita wannan auren aka biyar kun ga meye aiki anan aikin ilimi zan ba ku abin da ya faru a garuruwa a kusa da mu shine las ta gagara karewa lasin nawa ina ebe da life stories ne kun san iyaye mata da yayu suna kashe auren 'ya'yansu akwai matasan matan aure a nan ba ku shawara ko babu ba shawara ta to duk matsalar gidanki ki daina kai wa jatumarki jatuma in kina nan ke ma ki daina yadda kina kwakulan yarki me ya faru a gidanta wallahi in kuna faɗa iyayenku mata damuwarku ba za ku zauna lafiya ba ba wai don ba ta son ki ba ƙaunacce za ta sa ta ɗau mummunan mataki yana zaune da mahaifiyarsa a gida ɗaya tana biyo labari a mamanta abin da ake mata maman ta ce karki sake dafa abinci ki bata uwanta ƙarshe ya je kawo garinsa na masara a dafa tuwo ta ce wala ni wadan dafa tuwo ba ita kin san mamana ba ta son shinkafa a yi da daddare mu ci da safen ma sai abin karyawa amma dai ita a mata dumame ta ce ba zan yi ba mama na ne fa ta ce maman naka ina ga ita ma ma'aifiyarka ne ta ce a ma'aifiyata daban taka daban afwan ba mamanta ne ta ziga ta ba kakar ta uwar uwa abu ya tsami ƙarshe ta tare shi ta ce kai sake ni ta yin duniya ya ce je ki gida zan biyo ki da saki ta tafi gida kafin ya iso ta kumbura mamanta yana zuwa maman ana gaisa a fusace ta ce ka zo da takardar ne takardar ce kawai ka samun yata ta ɗauta a wurin ya rubuta ya bayar wallahi ya yi tafiya ya je wata ziyara gidan da ya sauka sai ya ga 'yan mata guda hudu ya zai sami abokin mai gida ya ce nifa gidan nan da na zo na ga wadda nake so wace ce ya faɗa aka faɗa babanta sai ya kira ƙaninsa ana kiran ƙanin ya ce a faɗa mar ya jira ina zuwa yana zuwa ya ce yanzu da yadda za a samu sadaki ya ce akwai ce kawo sadaki za mu ɗora muku aure kaka'ar bara ce ya ce yanzu za ka tafi da matarka kayan biki kuma sai an ci kaka'a za mu zo a yi biki gari ya waye amma dai za ka tafi da matarka kuma daga ɗakinsa da yake kwana sai ɗakin wanda ya saka kuma ba e ba kaya ba ya ɗago da amarya aka aika wa tsohuwar mata ta zo ta yabi kayanta a ina ya za a sa amarya a ɗakin ɗaki na e ta ce wallahi ba wanda ya isa ya sa mace a ɗaki ba aure na bai mutu ba a gaban mamanta kamar ya aure na bai mutu ba tace Allah ma ba aure na bai mutu ba ni ba sake mu ba anan ya sake ki a gabana tace mama in ban da ke da zaki gyara kawai sai ki biye ni ki ce a sake ni ta dau hijabin ta bata burki a ko ina ba sai a wurin ma'aifiyar da tace ba za ta bawa abinci ba ta je ta zauna ta fashe da kuka ta ba da haƙuri ta ce mamaki min raina to maki yafe ni kuma duk duniya ba mai sa shaida da ni sai ke aka kira shi a waya ya zo kame da wanci ce a amama ce ai umarni na baka ya rasa me yake mar daɗi mama ta kafirce a wa aka taɓa ya saki goma aka je tuba ki gane in matsala ta faru in kika mai da matsalar kike yar gidan su miji ne aurenki ba zai mutu ba amma in kin tabbata ke yar gidanku ce to aurenki zai mutu subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin inda numfashin mu Allah ya kai mu baɗi in babu Allah ya tara mu aljanna